ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم ما شاء الله
وبرمي حقا يوم saboda yau duk ɗaya ne aiko? inna alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nastahdi wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو أسبت أشرين دا تركو دوة سفر شكرا تدبو دير دريه دو دا أربعين دا بقوي هجرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دا قبرن مكة وقبرن مدينة wanda ya dace da 23 ga watan 8 shekara ta 2025 a lissafin turawa a barkanmu da kasancewa a wannan babban masallaci na juma'a na sheikh abubakar mahmud gumi rahimahullah a garin argungun a jihar kebbi state nigeria wanda masallaci ne da aka fi saninsa da masallacin a marigayi malaminmu sheikh abubakar giro argungun wanda ga mumbarinsa a bayana inda yake hawa yake kira zuwa kalmar Allah kafin na fara ina so mu daga hannu mu yi addu'a wa malam Allah gafarta masa Allahumma kar lahu warham Allahumma adkhilhu aljannata ma'al abrar Allahumma in kana musliman fazi fi sani wa in kana musiyan farjawna sayyi'ati Allahumma la tubtina ba'da wa la tahrimna ajra Allahumma naqqi min adh-dhunubi wal khataaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر للشيخ بيرو أرغمبو اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ادخله الجنة اللهم ادخله الجنة اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم اخلق في عقبه في الغابرين اللهم اغفر لنا وله يا رب العالمين يا رب ادخله الجنة مع الأبرار يا رب ادخله الجنة مع الأبرار Allah ya sama na yana gidan aljanna Allah ya sama na yana gidan aljanna Allah ka yafe mai kurakuransa Allah ka ɗauka darajarsa duniya da lahira Allah ka hada shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi albarka wa zuriyarsa ka yi albarka wa ƴaƴansa ka yi albarka wa iyalinsa ka yi albarka wa duk abin da ya bari ya ubangiji ka sa albarka a dukkan abin da ya bari ya Allah ka kabiti ne mu bayan shi Allah wannan masallaci ka sa masa albarka wani ayyuka da malam ya yi ta yi ya tafi ya bar su Allah ka ciyar da su gaba Allah karka dan bafar da wannan guri Allah ka ciyar da da'awar Sheikh Abubakar Giro Argungun gaba ya Allah ka sa aljanna mu komarsa Allah ka hada mu da shi cikin rahamarka Allah ka hada mu da shi cikin rahamarka dan sa da Allah ya masa rasuwa a baya Abdul Mannan Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta Allah ya sa sun huta Allah mu ma idan tamu ta zo kai mana rahama idan tamu ta zo kai mana rahama Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka ɗaukaka sunna da ahlus sunna ubangiji Allah ka kwantar da kafirci da shirka ubangiji Allah ka ɗaukaka da'awar tauhidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan lacca a yau zan yi ta hadaya ce kyauta ce ga malaminmu a sheik abubakar gero argungun zan yi ta ne ga baki ɗayanta ina fatan allah ya kai masa ladan albarkacin zaman da muka yi albarkacin wannan masallaci ne a sasa albarkacin da'awar da da haka zan yi magana ne akan malamai da falala ilimi malamai da falala ilimi darajar malamai a cikin al'umma matsayin malamai a cikin al'umma amfanin ilimi a cikin al'umma alarma yau sai ka haƙuri da ni ina ba da shawaran a kawo maka ruwan shayi da citta a gefenka don za ka ja aya ban san adadin ayoyin da za ka ja ba amma ina maka addu'a ina maka addu'a Allah ya taimake ka ya riko da hannunka ya bude maka makogoranka ni kuma Allah ya dora ni akan ka in iya fassara ayoyi yan uwana musulmi ina muku taziya ina yi wa duniya taziya dangane da mutuwar wannan uba damu kuma malamin mu Sheikh Abubakar Giro Argungu da yawa daga cikin mutane a idan an tambaye ni nace yau gani ina hanya zan je Argungun masallacin malam sai a ce wannan yayi kyau wannan yayi kyau wato murnar fiye da yanda kake tsammani ba dan komai ba saboda alherin da malam ya tafi ya bari wallahi muna son malam wallahi muna kaunar malam kuma ni da nake zaune a nan wallahi ina cikin makusantan malam kuma da nake da alaka kyakkyawa da shi kuma yana kaunata ban san sau nawa malam zai daga waya ya kira ni akan wani dalili ba wannan yaron da Allah ya masa rawa Abdul Mannan ya masa rasu Allah ya masa rahama yana iya tunawa kafin malam ya rasu mun je Cairo na same shi a Cairo na je har gidansa yana jinya zuwansa Cairo na ƙarshe kenan na je na kai masa ziyara muka zauna muka zo da ɗalibai muka gaggaisa an ce duk waɗannan ɗalibai ne bayan mun rabu da shi mun dawo Najeriya shi ma ya gama ya dawo ya kira ne ya ce malam ina so ka samawa Abdulmannan ka sama masa jami'ar azhar sharif a gaya mu yadda ake ya haɗa ne da shi muka yi ta waya da shi akan shirye-shiryen yaya za a sama masa admission a jami'a sai ga shi shi ma babu nisan kwana da zai daɗe ba burin da malam yake masa Allah bai sa ya samu dama ba muna fatan waɗanda suke yan uwan Abdulmannan Allah ubangiji ya musu albarka amanar da malam ya ba ku duniya tana nan ta sa ido akan ku kuma ana ganin kokarin da kuke yi muna fatan Allah ya sa malam ya ci sadaka jariyar da ya tafi ya bari naku Allah ya taimake mu Allah ya amfana da mu dan uwana ilimi shine tushen komai ilimi shine tushen komai babban dalilin da ya kawo wannan gari mai albarka wallahi shine zumunci kuma ta dalilin ilimi dan haka daga cikin abin da yake mutunta dan adam ya kimanta shi ya daga mai daraja shine ilimi da karatu ina so ‘yan uwana samari matasa su fahimce ni a cikin wannan lacca da bayani da zan yi kuma su yi ƙoƙari su dan tsitsinci wani abu su yi aiki da abin da na faɗa don su samu haske a rayuwarsu Allah ya fifita ilimi da masu ilimi da kansa Allah ramma duk zai karanto mana ayoyin nan da kansa Allah ya fifita ilimi akan komai kuma ya fifita masu ilimi akan kowa kuma Allah ya yi baiwa wa annabawa su ne na gaba to yi musu baiwa da ilimi sun fifici al'umma da ilimi bayan zaɓensu da yi a matsayinsu na annabawa sai kuma ya fifita su akan al'umma da ilimi Allah tabaraka ta'ala bai taba umartan annabin sai ya nemi Allah ya ƙara musu wani abu ba wallahi sai da ilimi duka za mu zo ku ji ayoyin ko meye da ka sani bai ce Allah ya ƙara mai kuɗi ba bai ce ya roƙi Allah ya ƙara masa kaza ba a'a sai Allah ya ce ka ce Allah ya ƙara maka ilimi ashe ya ishi ilimi daraja ya ishi ilimi ɗaukaka da Allah da kansa ya ce manzon Allah ya nemi Allah ya ƙara masa ilimi shi ilimi shine alƙali akan komai a cikin duniya kuma ilimi shine malamai suke cewa sultanul qulub sarki jagora na zuciyar dan adam gaba daya babu abin da ya shigar da yan wuta wuta in ban da jahilci ba duk wanda kaga ya shiga wuta to akwai jahilci ko kuma akwai ilimin ba a yi aiki da ilimin ba da haka ilimi shine zai dauke ka ya dora ka yahmiluka ala khashyatillah ya dora ka akan jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ilimin sa ya karu to ana sa ran ana kyautata zaton tsoron Allahnsa zai karu kuma ana cewa oman duk daga cikin mutane wanda ke oman kashi Allah lam ya'sihi duk wanda ya ji tsoron Allah kuma to zai yi kokari ya kiyaye saba wa Allah tabaraka wa ta'ala a rayuwarsa in dai mutum ya samu tsoron Allah to ku zaka ga yana kiyaye saban Allah to ba a sanin Allah kuma sai an yi ilimi sai an yi karatu malamai su ne wato alkhattul awwal liddifa'i wato ala hadhihi al'umma malamai su ne suke bawa al'umma kariya gaba daya ma'ana Allah ya ajiye malamai a bayan ƙasa don su taimaki al'umma su ba su kariya ga dukkan wata masifa da za ta iya samun su na jahilci da kuma dukkan wani zalunci da za a yi wa al'umma Allah ya wajabta wa malamai da tubayyunun na hulun nasu bayani wa mutane don haka ashe wajibi ne ga al'umma su yi kokari su fanci da wannan sifa mai kyau kuma su yi kokari su samar da wannan wato garkuwa da take samuwa a cikin al'umma malamai su ne adalai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake kare addinin da su su ne alkhaluful udul alladhina yahmillahu bihimul dina su ne waɗanda Allah yake kare addini da su idan ka tambaya su waye masu kare addinin Allah malamai da haka duk lokacin da aka ci mutuncin addini sai malami ya yi shiru ya zuba ido to bai cika malami cikakke ba daga cikin aikin malami shine kare addinin Allah da haka girmama malamai Allah ya wajabta mu girmama malamai suna raye haka kuma ya wajabta mana mu girmama su suna mace shi falalan ilimi mutum yana samunsa yana raye haka kuma ko bayan ya mutu ai yana da ilimi yana da falala yanzu wannan dattijan da muka masa addu'a yanzu ai ilimi ne ya bashi kenan kaga sansa da muke wani ma kaunarsa cikin malaman ba a ma sansa sai bayan ya mutu tukunna kaunar da ya samu wallahi bayan ya mutu ta fiye da raye kamar yanzu Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala malamin mu Allah ya ji kansa da rahama wallahi ba mu san mutane suna kaunar Sheikh Jafar Mahmud Adam ba wallahi sai dai bar duniya ya samu mabiya ya- wanda bai same su a lokacin yana raye ba ya samu masoya wanda bai same su a lokacin yana raye ba da haka malamai suka ce a tsare darajar malami na addini ko yana raye ko da kuma bayan ya mutu da haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani cewa ai qur'anin ma gaba ɗaya a cikin zukatan malamai suke a cikin suratul ankabuci aya ta 49 بينات في صدور الذين أوتوا العلم haka dai وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Allah ya ce fa Qur'anin gaba ɗaya ayatun bayyinatun ayoyi ne bayyinan- bayyanannu amma a ina Allah ya ajiye su fi suduril ladina utul ilma a cikin kirazan waɗanda Allah ya bawa ilimi daga nan ne wasu malamai suke cewa a ashe hadda da kirji ake yin ta ba da kwakwalwa ba dan Allah ya ce fi suduril ladina utul ilma a cikin kirazan waɗanda Allah ya bawa ilimi ka duba daraja Qur'ani gaba ɗaya wanda yake shine jigon addini gaba ɗaya ayatul bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda Allah ya bawa ilimi ka duba sai ce utu da ilma wanda Allah ya bawa ilimi ko ba ku girmama su ba wallahi Allah ya girmama su ko wani mai mulki ya wulakanta malamai wallahi wallahi ya taro wa kansa match din da ba zai ci ba ya ya auna wa kansa faduwa tun yanzu da aka a rike darajar su a mutunta su me Allah ya ce kul hal yasawi alladhina قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون wai yanzu dan Allah waɗanda suke masu ilimi masana da waɗanda suke jahilai wanda ba su da ilimi da dai- daidai suke ba daidai suke ba ba iri ɗaya ba ne da bambanci sai Allah tabaraka ta'ala ce innama innama yashallah إنما يتذكر أولو الألباب ba ne ayat suratul fatir ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه na'am إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah ya yabo ga malamai masu ilimi ya ce kadai ai masu jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala masanansa wanda suka karanta addini suka karanta shari'a ma'ana kana sanin Allah ne in ka karanta ko ka saurari ilimi yanzu wannan yabo ne ga malamai ko suka ne gare su wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون an kabuti kenan Allah ya ce wannan su ne misalai muke bugawa mutane wa ma yaqiluha ba mai hankaltar su illa alalimun sai masu ilimi wannan duka yabo ne Allah tabaraka ta'ala yake wa masu ilimi kaga in kun lura addinin wato sanin Allah Allah ya rataya shi yaya ake sanin Allah sai ta hanyar malamai daga nan ya kamata ka gane duk mutanen da suka ɗauki gabaran zagin malamai da cin mutunci su ba su da albarka ku kula da kyau saboda muna cikin fitina muna cikin masifa muna cikin bala'i a wannan zamani mutum ya ɗauki kyamara da kansa ya ɗauki kansa yana zagin malami ba wanda ba a jin tsoron zaginsa a ƙasar na irin malamin addini musamman malamin sunna a kira shi a zage shi da shi da iyayensa da 'yan uwansa kamar bai da mabiya a ƙaryata shi a faɗi mummunar magana a kai har da awa ake cewa sai mun kashewa ne mun sani ƙur'ani ya riga ya gaya mana waɗanda suke kashe annabawa da kafirai ne da aka ba mamaki wato kafiran ne suka samu magadansu wanda za su gaje su don su malamai ai magada annabawa ne wanda duk yace zai kashe wani malami na sunna mai da'awa to da da akwai annabi ma a wannan lokacin suna cikin masu kashe annabawa ba wani abun mamaki a cikin wannan amma wanda ya karanta wanda ya ilimi wanda ya zauna a makaranta wallahi baya wasa da kadari da matsayi da ɗaukaka na ainihin malami kuma Ali Imran aya ta 18 shahidallahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة haka والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط na'am لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah da kansa ya ce ya shaida ku duba layin shaidar da ubangiji ya bayar ya ce shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa na farko bayani akan tauhidi da kansa ubangiji ya shaida babu abun bauta da cancanta in ba shi shi kadai ba mala'ikun Allah su ma sun shaida ka san suwa ya kawo sai ce wa ulul ilmi qa'iman bil qisti duk masu ilimi su ma sun shaida da tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala ashe waye ya san Allah ashe waye san tauhidin Allah su ne malamai magada annabawa waɗanda suka tsaya a kujerun kujeru na annabawa suka yi ta da- suka yi ta da'awa Allah ya ce qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim la ilaha illa huwa din ta farko da ya kawo ta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa da yazo zai rufe ayar sai da maimaitawa la ilaha illa huwa kuma al-azizu al-hakimu mabwayi kuma mai hikima tabaraka wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
haka abin yake والله بما تعملون خبير na gaishe ka dan birni Allah ya saka da alkhairi yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah yace masu imani a cikin ku Allah ya daga su kai imani dan Allah ya daga ku walladhina utul ilma da waɗanda Allah ya bawa ilmi ka duba atafi ne su ma Allah ya daga su kuma sai Allah ya ce darajat su ma suna da darajoji ɗaukaka ɗaukaka dan haka idan babanka ya saka islamiyya ka je idan ana wa'azi ka je idan ana fassara aya ka fa- ka- ka- ka- ka- ka saurara ka yi ƙoƙari ka ga kai ma ka shiga wannan fage na waɗanda Allah zai daga darajar su bari mu barka ka huta ka dan Allah ramma kafin na dawo insha Allah ta'ala mu shiga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mun san mu tafiyar mu dama alkitabu was sunna alkitabu was sunna idan an ja qur'ani sai kuma a ja hadisi yawwa in baka so ka mutu ka haɗi zuciya ka ƙeƙashe dole sai an yi sunna kuma dole sai an ce annabi ya ce kuma dole sai an kira hadisi hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min suduri al-ibad Allah baya dauke ilimi intiza'an yantazi'uhu min al-ibad kuma min suduri al-ibad Allah baya ɗauke ilimi daga zukatan mutane kawai haka kawai a'a walakin yaqbidu al-ilma bi qabd al-ulama Allah yana ɗauke ilimi ne da ɗauke malamai a'a kamar ya da ɗauke malamai ana nufin da mutuwar malamai idan Allah ya ɗauki ran malamai in suka mutu to ilimin da suke da shi ya tafi lokacin da aka binne Abdullahi dan Abbas a riwaya aka ce dufinal yau ilmun kasir yau an binne ilimi mai yawan gaske ibnu abbas saboda karatu saboda ilimi da yake da shi haka duk malamin da kuka kai shi kabari kuka binne shi to kun binne iliminsa sai abin da ya rubuta ya bari sai kuma abin da ya koyar ya bari don haka ashe tafiyar malami mutuwar malami asara ce ba ƙaramar asara ba a cikin al'umma don kwa ilimin ne yake tafiya fasaharsa ta tafi basirarsa ta tafi haƙurinsa ya tafi tausayinsa ya tafi taimakonsa ya tafi gwagwarmayarsa da jajircewarsa da tsayawarsa ta tafi ɗazu muke magana da alaramma akan sheik abubakar giro argungu rahimahullahu ta'ala wani abu ne ya faru ku ji kissar ku ga darajar malamai don ku gaskata ku ku daɗa samun nutsuwa da waɗannan ayoyi da malam ya karanta mana a wata jiha a cikin jihohin Najeriya wasu mutane mahaifinsu ya mutu wasu iyalai mahaifinsu ya mutu ya bar masallaci babba da suka tashi cikin su sai suka cefanar da masallacin nan suka sayar da shi suka sayar da shi aka ci rashin sa'a wanda izo zai saya wani kirista ne arne shi ne yazo zai saya me za ka yi yace shi kuma gidan giya zai gida masallaci dakin Allah a sayar da shi a rushe a mai da shi gidan giya babu cin fuskar da ta wuce wannan ga al'ummar islamiyya kuna fahimta na to wannan me yake nunawa duk uban da ya tara kuɗi bai tarbiyyantar da 'ya'yansa akan tarbiyya islamiyya ba billahi azimu zai yi babbar asara kuma zai dana sani kar kai mamaki wakafin da ka wayar aikin alherin da kai 'ya'yanka su ɗauka su sai da shi su mai da shi wani abu ni na sani an kawo mini fatawa ta wani bawan Allah shi ma din da ya bar masallacin da aka zo raban gado kawai suka raba hadda masallacin ƙwarai aka yi magana mutanen unguwa suka ce banda masallaci suka ce a aina ubanmu ne mu kuma bai rubuta mana takarda ya ce banda shi ba da aka ya fada rabon wani wani tsagera a cikinsu ya ce ko mutanen unguwa su saya su ci gaba da sallah ko kuma zai sai da shi ga wani attajiri shi kuma musulmi ne shi kuma ya ce a shiyar masa shi zai mai da shi shago musulmi ne dan uwa wannan fatawar da aka kama ita ta gigita ni ba kaɗan ba to wannan illar duk mutumin da ya tara 'ya'ya bai yi musu irin abin da annabi yaqubu ya yi wa 'ya'yansa ba da ya kira su me ya ce musu malam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ka duba tafil azaltin adacen annabi yaquba ya kira 'ya'yansa kafin ya bar duniya ya ce wai kai wai me za ku bauta ne bayana ka duba annabin Allah ne ai yana da garanti amma da a koya mini a koya maka kai ma ya kamata ka tabbatar 'ya'yanka akan wace aqida suke kai me za ku yi ne bayan bana nan suka ce a ai baba muna kan abin da kake kai نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون zamu bauta wa Allah ubangijinka ubangijin babanninka waɗanda suka gabace ka sune su Ibrahima su Isaka su Isma'ila ilahan wahida ji tauhidi ubangiji kwaya ɗaya kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi daga nan dattijo ya kwanta ya ta baccinsa kawai Allah ya ɗauki ransa saboda yana da garanci to ina jiye maka wannan tsoro bari in karasa mana kissar Sheikh Abubakar Giro Argungun rahimahullah ana cikin wannan kaca kaca mutanen garin sun rasa yadda za su yau ga masallaci za a sai da shi a mai da shi gidan giya ba kuɗi talauci ka san wasu zai akwai talauci akwai san Allah amma ba kuɗi aka buga aka buga kwatsam kamar yadda riwaya ta zo sai ga Sheikh Abubakar Giro Argunmu ya dira a garin Allahu Akbar ana zuwa aka tare shi da wannan labari malar daɗi abinda malam ya fara cewa wa a gwamnan jahannam wa a gwamnan jahannam ka duba bai ba san waye gwamnan ba aka ce wani ne ce ku kai ni gare shi dai yanda za a yi je ga gwamna bari ka ga darajar ilimi bayan sun gaisa bai ce mai komai ba ya ce to ga abin da al'umma musulmi suke bukata ka biya kuɗi a sayi wannan guri a ci gaba da sallah a gurin haza wasala abin da nake bukata gare ka kenan gwamnan nan ya bude baki ya ce an gama an gama an saya an gama yau masallaci ne yana da ana sallah dan Allah ilimi bai daraja ba baka ga kima ba baka ga daukaka ba baka ga isa ba baka ga matsayi ba babu ya ilimi wallahi ba abin da ya kai ilimi wallahi ko jayayya babu da haka muna fatan Allah ya ɗauke mu cikin masu ilimi ya raya mu cikin masu ilimi kuma da aiki da shi wannan ilimin da haka manzo Allah ya gaya mana idan malami ya mutu to an ɗauke ilimi walakin bi qabdil ulama ana ɗauke ilimi ne da ɗauke malamai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka hadisin ne zo cikin sahih bukhari kitabul ilmi haka yazo cikin sahih muslim kitabul ilmi babu raf'il ilmi da mala'ikun Allah da halittun sammai da halittun ƙasai da kifaye a cikin ruwa da duk wata halitta a ruwa ka ta hatta tururuwa da take cikin raminta wallahi manzon Allah yake cewa la yusalluna ala muallimin nas alkhair hadisin imam tirmidhi suna yin addu'a ga duk wanda yake koyar da mutane alheri mala'iku halittun sama da halittun ƙasa da dabbobi da awaki da tumaki da duk halittar da ke cikin ruwa halittar ruwa ta fi halittar farfajiya ya ce hatta tururuwa cinnaka da take cikin ɗakinta duk wanda ya zama malamin addinin musulunci suna yi masa addu'a kullum Allahu akbar mai karantar da mutane alkhairi Sheikh Abubakar Giro argungun kar ku manta wannan laccar hada ya ce gare shi kafin ya bar duniya malam yake cewa sai da ake tafsiri haka ne kwana ɗaya biyu kafin ya bar sai da ya tafsiri allaman nasar khaira ana cikin ciwon an ki a haƙura jiya iwar haka ina majalisin shek babban malamin mu da cijo shugaba abbas jega jiya din nan ina tare da shi yana mana tafsiri na radul azhan na zauna na ce malam ya na ganka haka kana ta karatu na tambaya ‘ya'yansa su abdulhaq ko abdulkawi ya ce mu ai malam duk bayan awa ɗaya na karatu ya fito da rana ƙarfe tara ya yi karatu zuwa za ya koma gida ya ci abinci ya huta biyu ya zo ya ba da karatu daga nan ya shiga ya alwalar la'asar ya fito bayan la'asar akwai jama'a duk wani karatun da zai wasu simfin jama'a ne bayan magarba isha'i ya zo masallacin da na zo ka san suwaye wallahi yara ne ƙanana almajirai ka san almajiri almajirai dai yara ƙanana yan allazi waye ne malam yana tai musu wani karatu irin na manya kuma sun yi shiru ko mutum ɗaya ban ga yana surutu ba yana ta cewa ku yi riko ga addini tun kuna yara sai ku samu jin daɗi a rayuwarku ku yi riko ga addini tun kuna yara tun ku samu jin daɗi a rayuwarku ya nuna musu farin gemunsa ya ce ni dinnan yau a cikin jega na yi rayuwa irin ku na kai ga yamma in ta zo saboda talauci ba da abin da zan yi in fita in je bakin kogi in je in faza in je in kamo kifi in ciko leda in ba wa mahaifiyata ta gasa min kifi na ci in zo in kawo kasuwa kuma in sayar in samu kuɗin kashewa in zo in tafi karatu na ce malam warkewa kai ce a ina maganar warkewa da ciwo likitocin sun hana karatun ya ce ba zai iya bari ba dai ya mutu akan kujerar yana karatu da ciwon iya da kurkusansa haka ake ba da karatu wannan ya sa annabi yake cewa hatta namla hatta tururuwa da take cikin ɗakinta la yusalluna ala muallimin nas alkhair suna yin addu'a ga mai koya mutane alkhairi wallahi kujeran malinta ba kujeran banza ba ce kujeran malinta alheri ne ya ku shabab ya ku matasa ku yi zuciya ku yi ilimi ku gaji waɗannan dattawa ku tafi makaranta ku je ku yi karatu mu da'awar mu bata hana neman duniya ka nemi duniya kuma ka nemi lahirar ba ka je kai karatun bokon kuma ka zo kai karatun addinin ka tafi aiki in ka dawo ka zo ka rike littafi ka fassara wa mutane abinda muke sha'awa kenan kuma wallahi idan samari ba su je suka yi ilimi ba wallahi wallahi ina gaya muku sai an zo an binne addinin nan kuna kallo an hana ku magana akan shi kun ga malaman kun nan da kuke gani a gaban ku duk za su mutu duk sai sun mutu ba wani wanda zai dawo zai saura idan malaman suka kare wanzu Allah ce hatta idan lam yabqa aliman ittaqada an-nasu ru'usan juhala za a yi ta mutuwa ana ɗauke ilimi malamai suna mutuwa ana ɗauke ilimi shikenan su kuma mutanen gari gama gari dole sai sun nemi jagora dole sai sun nemi waye zai jagorance su al'umma haka take malam yanzu ku lura ko hanya aka hau aka yi cinkoso mahaukaci fa sai ya zo ya tsaya ya tsaya a matsayin yellow paper yana ba da hannu mahaukaci yana yawwa yawwa yawwa yawwa yawwa ana tabinsa saboda mutane dole sai sun buƙaci shugabanci in ya bayar ya bayar ya bayar da yawa sai ya zo ce kai nan sai kuma ya juya saboda kwakwalwar ba hankali ba zai iya gane ya ba wannan ya ba wannan ba amma muhallin shahid kaga bai da hankali amma yazo yana ba da hannu na sha ganin mahaukaci yana ba da hannu kuma mai ilimi mai hankali yazo ya mai da'a to manzo Allah ya ce idan malamai suka tafi to mutane za su riki jagorori jahilai fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu a zo ai musu tambaya su ringa bada fatawa ba da ilimi ba su bata kuma su batar da mutane wanda ina jin tsoron a ce mun kama wannan hanya yau gashi nan kana gani Allah ya sauke ko jiya ina ganin wani dan wannan ba malami bane mahaukaci ne wannan gaba ɗaya wai mutum ko sai wanke rigarsa ya saka gilas kawai ya ɗora kyamara wa mutane hauka ita rashin hankali ya ta dabbanci yana ta bayyana tsirara wai ba wani hadisi da ya ce abu buhari ba wani hadisi da ya ce abu muslim ba wani a'a ka ji mahaukaci wawa buharin da ya zo bayan annabi yaya annabi zai magana akan buhari ya abu dauda jahilai da suke gabansa wai so yake ya hana aiki da sahih bukhari ya hana aiki da muslim ya hana aiki da abu dauda wai ba aya ba hadisi da ta ce ai wannan abu to wannan wani irin tunani ne wannan in banda ka tara marasa karatu ba to wannan shine ittakhadha nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu ku yi karatu kar ku ga bakin ciki ku yi karatu kar ku shiga damuwa jama'a ku tsare darajar malaman ku ku tsare mutuncin malamanku kar ku bar wani dan siyasa ya ci mutuncin malami duk wanda yake ta mutuncin malami ya kamata a gaya mai malami yana da daraja a ƙasar nan wallahi kuskure ne laifi ne wani kazantacce wani wulakantacce wani dan neman duniya ya zo ya keta malami ya ci mutuncin malami a zuba ido a kyale shi wai sai dai a rinka posting ana nunawa da ai wani ya zagi malam wani ba masu baki ko ba ku yi zagin bane idan an zagi ubanka aka zage shi aka zaka yi ta posting kana yadawa wai sai a zo a zagi malami a ci mutuncin malami abinda dalibi zai kawai sai ya kwafo sai ya tura maka ya ce malam an fa zage ka gudunmu wanda zai baka kenan kai baka da social media kai wace gudunmuwa ka bayar dan me za ku rinka tara malamai bakin ciki da bacin rai ko dai kai rubutu ka mai da martani akan abin da aka yi ko kai shiru kai addu'a ga wanda ya Allah ya shirya da shi amma ba ka tura wa malami ba kuskure ne kuna tura wa malamai zagin su da aka yi da cin mutuncin su aka yi dan wannan zai karya musu gwiwa abun bakin ciki za ka aika masa ba alheri ba to wannan yana daga cikin masifar da muke ciki a ƙasar nan ga renin hankali da rena malaman addini musamman wasu daga cikin 'yan bid'a tsageru a kira sunan malami na addinin musulunci da'iya na sunna ba za a boye ba a zage shi a ci mutuncinsa a ɓata shi kamar bai da mabiya wanda yau in wani ɗan siyasa ya zaga sai ya ga yan jigaliya a gidansa sai an tsare shi a hanya amma malamin addini shine za a zaga ka ci mutuncinsa kuma ka kwana lafiya har da mun shari a gidanka saboda ita kanta al'umman bata san darajar malamin da yake gabanta ba bai da kima duk wanda yake so ya suna a ƙasar nan sai ya rika zagin sunna ko yana zagin malaman sunna yana so ya suna yana so ya trending sai ya zagi malaman addini don ya samu trending ina mabiya ko kuma mai aikin duk wanda ya baka tafi ɗaya ai sai ka bashi tafi kai ma ba kana da shi ba biyar ne kake da shi nema biyar ne ka zuba mun sai in zuba maka daga baya sai mu haɗu a sama sai a daidaita wannan karatun shi suka fi ganewa kuma shi suka fi fahimta Allah ya tsare darajar malamai ku zage su kar ku zage su darajar su tana nan amma kar ku bari a wulakanta muku addinin ku da cin mutuncin malaman Allah waɗanda suke kira zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa hurmatul ulama alladhina hum warasatul anbiya' alfarmar malamai waɗanda su ne magada annabawa tana nan baƙiya har tashin kiyama malamai su ne masabihu duja fitila wanda suke haskaka duhu su ne addiya'u fi dhulumat haske a cikin duhu yanzu da muke so a gan mu da muke so a ga komai a nan ba mun kunna fitila ba to malami fa fitila ne a cikin al'umma duk garin da ba malami to a duhu yake da al'ummar da take rayuwa ba malami to kamar tana rayuwa ne a cikin duhu malami shine maganin ciwo shine likitan zuciya duk garin da babu malami to akwai cututtuka a wannan gari na zukata wanda babu mai warkar da wannan bihim yu'rafu al-haqqu min al-batil da malamai ne ake gane haƙƙi na gaskiya da kuma barna da ƙarya wa bihim yu'rafu al-halal wal haram da malamai ne ake gane ainihin halal da haram yastabinul halalu min haram da bayaninsu da sharhinsu halal take bayyana daga haram kuma da su ne ya tamayyizul huda min ad-dalal ake bambance shiriya da kuma bata kai waɗannan bayan Allah suna da matsayi fala yajuzu ta'anu fihim bi halatta a soke su ba bi halatta a musu tankisi ba min aqdarihim a rage darajarsu bai halatta a wulakanta su ba bai halatta a sa su kaskantaccen aiki na tozarta na wulakanta ba don ku Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani akan falalarsu yayi bayani akan darajarsu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi magana cewa su malamai su ne magada annabawa al ulama warasatul anbiya hadisi sahihi duk kun san shi yace amma fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama annabawa ba su bar gadon zinari ko dirhami ba annabawa ba kudi suka bari ba ba kadara suka bari ba ba kamfanoni suka bari ba ba jari suka bari ba sun bar ilimi ne wa inna ma warrasul ilma sun bar gadon ilimi ne faman akhadahu faqad akhadha bi adhin wafir duk wanda ya riko da gadon annabawa to yayi riko da babbar rabo mai girman gaske da haka waɗannan malamai su ne a kujerun annabawa yau da a ce akwai annabawa to ba wani malamin da zai magana dan annabawa suna nan amma tun da babu annabawa to malamai su Allah ya ɗauko ya ɗora a kujerar me a kujerar annabawa shi yasa malamai suka faɗa a littafi suna rubutu cewa duk wanda kaga ɗabi'a su cin mutuncin malaman addini to irin waɗannan su ne kakanninsu su ne can iyayensu kabiran an kabiran su suka ci mutuncin annabawa suka yi ta kashe annabawa da da annabi ma a wannan zamanin da su ne yan kashe annabi mai malamin addini ya maka in za ka bi abin da ya faɗa ka bi in ba za ka bi kama bakinka ya zo a cikin littafin ibn asakir tabiyun kadhib muftari yace wa kullu man atlaqa lisanahu fil ulama bis salbi balahu Allah azza wa jalla qabla mawtihi bi mawti al qalbi haka ibn asakir ya faɗa duk wanda ya saki farcensa duk wanda ya saki harshensa wajen ɓata malami da zagin malamin addinin musulunci da cin mutuncinsa da tozarta shi sai Allah ya jarrabe shi kafin ya mutu da mutuwar zuciya balahu Allahu qabla mautihi bi mautil qalbi sai Allah ya jarrabe shi kafin ya mutu da ainihin wato mutuwar zuciya Abu Darda shi ma ya ruwaito yace na ji annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه duk wanda ya bi wata hanya da yake neman ilimi a cikinta sai Allah ya sauƙaƙa masa ainihin wato hanya da zai samu directly ta kai shi gidan aljanna idan ba gane karatun ba duk wanda ya kama hanyar zuwa makaranta to kawai ka ce ya kama hanyar zuwa aljanna duk wanda yake zuwa ya neman ilimi to ya kama hanya da zai je ya samu ainihin wato ilimi a aljanna Shekul Islam Sani Ibn al-Qayyim kenan al-Jawziyya a cikin Miftahu Darus Sa'ada littafi ne mai kyau yace wa innal ulama warasatul anbiya wannan magana da annabi yake cewa al ulama warasatul anbiya yace hadha min a'zamil manaqib li ahli ilmi wannan shine mafi girman matsayi da daraja ga ma'abota ilimi fa innal anbiya khairu khalqillah ibn al-qayyim yace annabawa sune mafiya alheri a cikin halittan Allah gaba daya yace fa warasatuhum khairul khalqi ba'dahum masu gadan annabawa kuma sune mafiya alheri a cikin al'umma gaba daya inji ibn al-qayyim miftahu da sa'ada kenan tunda yanzu babu annabawa su waye mafiya alheri a cikin al'umma mutane malamai yanzu wanga tijara yanzu wannan aiki sai an ta ja maka aya da hadisi an ce ka shiga kai kuma yanzu wannan bai ishe ka san darajar ilimi ba ko kai baka yi karatu ba za ka tura ɗan ka yi karatu ba ko kai baka je makaranta ba lokaci ya kure maka cefane ya danne ka ba za ka zaɓi wani cikin yayanka ka mai da shi sadaka jariya ya je ilimi don ya haskaka al'umma ba yanzu ba ka so a cikin zuri'arka a samu haske yanzu ba ka so cikin yayanka wani ya zama mai haska al'umma kai yanzu da kake kallo na kai kai ba ka so a ce fitila ce kai a cikin al'umma akwai alherin da ya wuce wannan wallahi tallahi duk wani abu da ka sani na duniya yana karewa a manta da shi amma banda ilimi bari mu buga muku misali attajirai nawa da Allah ya hore musu kuɗi suka yi kuɗi suka yi kuɗi suka fi kowa kuɗi suka mutu yan shekaru kaɗan an manta da su saboda babu littafin da suka rubuta ba masallacin da suke wa'azi ba inda suke limanci wataƙila ma an darbe su ba su yi wa al'umma aiki ba nan da nan sunansu yake bata mai mulki da mai kuɗi ko mai sarauta nan da nan ake manta da shi amma malami ɗan ƙaramin yaro wanda ya taso sai ya san malami ya san sunansa me yasa saboda shukar da ya yi tana tsirewa ana girbewa tana daɗa tsirowa ana girbewa tana daɗa tsirowa ana girbewa saboda alherin da ya tafi ya bari don haka kenan manzan Allah ya bar kayan gado su waye suka gaji annabi su ne malamai magada annabawa su ne ya ƙumuna maƙama min ba'dihi masu tsayawa a matsayinsa bayan ya bar duniya ba wanda yake tsayawa bayan manzanni ya tsaya a kujeran manzanni fi tablighi ma ursilu bihi illa ulama wajen isar da abin da aka turo annabawa da shi in ba malamai ba kanu a haƙƙan nasu bi mirazihim da haka malamai su suka fi cancanta su gaji annabawa gaba ɗaya wannan yana nunin cewa ashe malamai su ne suka fi kowa kusa da annabawan Allah sai ka zo ka gina zagin wanda ya fi kusa da annabawan Allah ko ka ji mutane yanzu abin da ake kai Allah malamai sun lalace malamai ba son duniya malamai shi kuma aikinsa kenan malamai suna son duniya malamai 'yan zamani a to malamai 'yan zamani sun haɗu da kai ma ɗan zamani yanzu da kai da su waye ya fi son duniyar da haka ake cin mutuncin malamai idan mutum baya so ya ba da sadaka sai ya ce malamai marasa tsoron Allah idan baya so ya taimaki addini sai ya ce malamai masu fi kowa son duniya za ka yi bayani ranar da ka mutu za ka yi bayani wanda ya haddace qur'ani baka ba shi kolashin ba ya je ya sayi littafi baka ba shi kudin sayan littafi ba ya hana kansa bacci kai kana kwance da matarka ya zo yana karantar da mutane ya zo aka ta kawo masa bukatu ya zo ya tari rikicin mutane ya ce biya musu bukatu nan din nan shiga bukar giro rahimahullahu ta'ala cikin abin da muka sani abin da ya tafi ya bari da yawa nauyaye nauyayen da ya tafi ya bari duk na mutane ne malamin da zai ci bashi ya sa a ƙarasa gina masallaci malamin da zai zo ya ci bashi ya sa a biya wani kudin asibiti ya ce yana kansa akwai mai kudin da zai zo yi wannan akwai ɗan siyasa da zai zo yi wannan nawa ne a cikin su ba su da yawa to amma an mutum ya tashi zagi sai ya zagin kudin goro ya ci mutuncin mutane ya bata sunansu wannan kuma bai zai hana da awa ta tafi ba kuma bai zai hana ta ainihin wato yawo da ɗaukaka ba don haka san malamai ibada ne abu ne mai kyau ali bin abi dalib yake cewa mahabbatul ulama dinun yudanu Allahu bihi san malamai kaji kana son malami kaji kana kaunar malami ka ji kana ɗan ta mutum malami ka ji kana kamar za ka haɗe malami Ali bin Abi Talib ya ce dinun yudanu Allah bihi addini ne da ake bautawa Allah da wannan abu ai baka so shi dan gangan jikinsa ba ai baka so shi dan wani abu ba dan ilimin da yake dauke da shi na sanin Allah ka so shi ka kaunace shi da haka ashe yana daga cikin abin da ya kamata mu yi mu dasa wa mutane son malamansu a yau dan siyasa ma yake mutuwa akan masoyinsa ballantana ɗalibin ilimi ko mai sauraron wa'azi bincike muka yi akar makallan yawa yawan malamai a ƙasar nan wallahi da kansu suka sha wahala suka je suka nemo ilimi babu wata gwamnati da ta ba su scholarship babu ba wani masallaci da aka haɗu aka ce a nemo masu kuɗi a tajirai su je su nemo kuɗi su bashi yanzu mai wannan masallacin shek abubakar giro ku dan yi tunani lokacin yarintarsa da lokacin da ya karatu wa ya ɗauki nauyinsa shi ya san inda ya wahala ya nemo iliminsa sai in irga maka malaman yanzu ne ma daga baya Allah ya kawo buɗi aka samu kaɗan daga cikin ƙasashen larabawa suke ba da scholarship amma ƙasar ka kai ƙasar ka da yake tsarin kafirci take kai ba za ta baka scholarship ga zai karanta Qur'ani da hadisi ba ƙasashen larabawa wasu suke ba da scholarship ƴaƴan musulmi su fita su je su yi karatu shi ma idan ka dawo bala'in da zaka fara tararwa shine wata ƙasa ta ɗauki nauyin ka kaje kayi karatu kayi ilimi ta san tashi hankalin zaka mu da shi aiki ko a local government babu ofishin ka local government ba za ka je a ɗauke ka aiki ba amma fa mai shara ana iya ɗaukar sa aiki ba wani wanda zai zo ba da kudin zakka ko na abu ya tuna da kai wani ya je ya yi karatu a ƙasar kaza yana da yaya ya dawo a haɗa ka da masallacin juma'a a haɗa ka da islamiyya ka ta fama a ina za ka ci kai ka sani a ina za ka sha kai ka sani rigar da za ka sa kai ka sani wata al'umma ce da ba ta kula da malamanta gwamnati kan daman ba a magana aiki in ka ganin siyasa ya baka kuɗi to lokacin zaɓe ya yi shi ma ba dan Allah fa ya baka ba rabonka ne Allah ya koro ma kawai ya baka saboda a tunaninsu za ka masa aiki amma suwa suke samun kuɗi a ƙasar nan mawaƙa suwa suke cin kuɗi a ƙasar nan maroƙa suwa suke samun kuɗi a ƙasar nan a hannun manyan mutane karuwai mutanen banza su ne mutane amma ba wai malamin addini ba mai da'awa ba shi kan amfaninsa ba a san yana da mutane yana da masallacin juma'a ba sai lokacin da bukatar su taso malamin addini a ƙasar nan bai da alfarmar da in za a ɗauki ɗan sanda a ce malam turo ɗalibanka malami a ƙasar nan bai da alfarmar da in za a ɗauki kwastam a ce malam turo ɗalibanka malami a ƙasar nan bai da alfarmar da idan za a ɗauki soja a ce malam turo ɗalibanka amma wallahi fastoci suna da shi wallahi fastoci suna da shi suna da wannan matsayin in ya girmama ka abin da zai man girmama ka na ƙarshe shine ba kujera ya ce ka je makka inda kai dan makka ne abin da zai ma kenan amma wani abin alheri ko a baka kwangila ko a baka wani abu da zaka karu ba za su baka ba kai ai ba za ka ci ba ai saboda ai kai kai magajin annabi ne ai baka da bukatar riga baka da bukatar wando baka da bukatar kaza baka da bukatar kaza idan ana so a baka kudin halal za a iya baka ai ana yin hanya kai kasuwanci ko kai kwangila wani ya baka wata firamare ya ce ka gina in baka da kudi malam je ka sayar da ita ka bawa wani ya gina ta ya baka dan abun kan ka karu mutum ɗaya malam idan yana so ya taimaki malamin addini wallahi tallahi sai ya bashi abin da zai samu naira miliyan ɗari biyu wannan kaɗan ne fa na gaya muku ɗari biyu malamin da yake ƙauye yake zaune ko yake fama da masallacin juma'a kamar sa wannan hanya kuɗinsa majority a islamiyyar su zai kare da almajiran suke karkashin sa ga imamul bukhari ba yana kasuwanci ba dan kasuwa ne amma da aka lissafa duk kuɗinsa karkashin ɗaliban suka kare da da'awarsa da shi yake sayan takarda yana rubutu ɗaliban da yake koyar da su da shi yake ɗauka yana ciyar da su ya koya musu yin bukhari sannan kuma ya ba su abinci su ci idan ya zo gari zai sauka sai ya ce waye mafi amana a cikin 'yan kasuwa sai a ce wani kasuwanci ne fi kowanne kasuwanci tafiya da daraja sai a ce mai kaza sai ya ce to ina da kuɗi gashi a kira mun 'yan kasuwa su zo mu zauna da su haka imam bukhari yake malin shahada kace bayan wata shida idan aka kawo mai jarin aka kawo masa ribar sai ya karba da shi yake ciyar da ɗalibai yake ciyar da kansa yake ciyar da kaza daman shi bai da mata ma ballanta na da azzabu an rasulullahi kawai ya kare ba wa kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alarama su malamai suna da matsayi suna da ɗaukaka Allah ya girmama su ka yi haƙuri ka kimtsa ka shirya bismillah zan yi ta ɗebo maka ayoyi ka ta karanta saboda duniya ta gane mutanen argungun ku sani cewa wallahi tallahi mutuwar Sheikh Abubakar Gira Argungun wallahi ba karamar asara bane mutanen Najeriya mutanen jihar Kebbi mutanen duniya da duk mutuwar wani malami na addini ba karamar asara bane bari ku ji abin da Allah ya ce akan ilimi da malamai a cikin Alkur'ani kuma cikin suratul Arafi uballighukum risalati rabbi kai hakuri أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون abin da ya dame ni a nan gurin da Allah yake cewa wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamuna kenan kaga annabi ne daga cikin annabawan Allah yace ina isan muku da sako na ubangiji kuma ni ina sani Allah ya sanar da ni daga Allah na sani irin abin da ku ba ku sani ba ashe kaga darajar annabi a cikin al'umma darajar malami a cikin al'umma kenan ba iri ɗaya bane Allah ya sanar da annabi ya gane kuma ya karantar da mutane sannan kuma malami cikin malaman addinin musulunci shi ma ya gaji annabi a cikin annabawa sai Allah ya dada cewa a cikin suratul arab walau kuntu a'lamul ghaiba قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ke ka cikin suratul yusuf innama ashku basi wa huduni ila Allah
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ku yi hakuri kawai kawai duk ayar da aka zawo kaji an ce wa a'lamu kuka ji al'ilmu kawai abinda malam abdallah yake nufi kenan kawai ba sai na fassara ba alaran ma kana tare da ni kuwa kana tare da ni Allah ce inna ma ashku basi wa hudni ila Allah annabi yusuf ne yake faɗa yace yaqub kai yake gayawa ainihin wato yan uwan annabi yusuf ina kawo kuɗin ciki na da kuka da damuwa ta zuwa ga Allah amma kash ni na san abin da kuke ba ku sani ba daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kenan Allah ya bashi wani ilimi na daban ko ma cikin suratul baqara alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض haka وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير je ka cikin suratul nisa'i wa anzalallahu alaykal kitaba
أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah ya ce da manzo Allah wa allamaka ma lam takun ta'lam mun sanar da kai Allah ya sanar da kai abinda da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima kai Muhammadu falalar Allah akan ka tana da yawa ka duba Allah ya magana ilimi sannan ya magana akan ya bashi falala mai tarin yawa kuma falalar mai yawa ne kuma cikin suratu Ibrahim rabbana innaka ta'lamu
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء na'am الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق na'am إن ربي لسميع الدعاء kuma cikin suratu Sad wala ta'lamunna naba'ahu ولتعلمن نبأه بعد بعد حين koma cikin suratul ma'ida zalika litalamu anna Allah ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم koma cikin suratul isra'ili tabtagu fadlan min rabbikum لتبتغوا فضلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
wannan alaran ma ne mai wayo in ka bashi guntuwar aya kwamfuta sai ta buga ta ce a'a ba nan zai dauka ba sai zai dauko to daman na ce ma kai hakuri zan ta baka guntu guntu ni ka san matsala ta sai fassara ba jan aya wallahi malam qur'ani ba karaman ni'ima bane kun ga wannan kwakwalwar wannan wannan kwakwalwar kwamfuta ma bata kai ta ba Allah ko kwamfuta ne yanzu nake danna farfar ai ta dan yi dan jira ta gutin ko ba ka bane ba ana ma kai hakuri yau dai zamu fafata da kai koma cikin suratul a'rafi qul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
Allah baya umarni da alfasha za ku rika gaya wa Allah abin da ba ku da ilimi a kai kaga shi ma dai maganan ilimi ne koma cikin suratul mu'minuna qul liman al-ardu wa man fiha قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون kai ba ni alhaakumut takasur ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
koma cikin suratul qaf wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد koma cikin suratul ali imran Allah ce falima tuhajjuna ma laysa lakum bihi ilmun يا آل الكافرين أنتم هؤلاء حاججتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
koma cikin suratul arabi wa indahu ilmul ghaibi na'am
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر haka وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين kuma kuma cikin suratul ra'd afa man ya'lamu annama أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو na'am كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب
ko yi hakuri dan Allah yau mu sha Qur'ani mu more a masallacin mu koma koma koma tunda Allah ya bamu ba sai mu more ba koma cikin suratul hajji wal ya'lamu alladhina utul ilma na'am ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به haka فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم haka yake Allah.
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
suratul luqman inna allaha indahu ilmu as-sa'a إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير suratul ibrahim hadha balagun lin-nasi هذا بلاغ للناس ولينذروا به haka وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب suratul baqara fa ammal ladina amanu fayalamuna
أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم haka وأما الذين كفروا فيقولون ماذا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين suratul an'am wal ladina atainahumul kitaba ya'lamuna والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين الرحمن allama al-qur'an الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان dan birni ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام yake ciki فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان na'am فبأي آلاء ربكما تكذبان كذبا
abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa yanzu wan- wannan haddar akwai shakka a kanta? akwai shakka a kanta to mutanen birnin kebbi da kebbi sun ku rike wannan babban kaya ne wallahi wallahi in ba ku rike shi ba zan kwashe shi gaba da tafi da shi kano zan kai shi kano zan tafi da shi kano وبهذا القدير كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته